الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan safar shekara ta 439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan goma shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wani littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai hukuncin hoto da za a yi a ajiye saboda tarihi da abin da ya kama da haka haramun ne baya halatta hoton da ke halatta kadai sai wanda yake na larura abin da ya shafi fasfor da kartilindite da abin da ya kama da haka shine kadai mutum zai iya yi bakin gwargwadon abin da ake da bukata amma don ka yi hoto ka ajiye domin wani tarihi ko menene wannan kwata-kwata haramun ne mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai hoto ko kare kamar yadda hadisi ne tabbatacce kuma ba bambanci tsakanin hoto mai inuwa da wanda ba shi da inuwa duk wanda ya bambanta dole ya zo da dalilin da ya bambanta alhali ko babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bambanta bal ma ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da ta kafa kilishi mai hotuna a ɗakinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo gida zai shiga ɗaki sai ya ga wannan kilishi maza Allah ya taka birki ya haɗa fuska da ɓata rai aisha ta ringa tuba ga Allah ta ce ya rasulallahi me ya faru maza Allah sai yake nuna mata ya ce masu waɗannan hotuna su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama a wata riwaya maza Allah ya ce gidajen da ke akwai irin wannan hotuna mala'iku rahama ba sa shiga mala'iku ba sa shiga maza Allah ya ce a lokacin nan aisha Allah ya kara mata yarda ta farko wannan kilishi aka yi kucin-kucin da shi aka cusa shi a cikin wani babu aka maida shi matassan kai guda biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na zama a kansu don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa duk wanda ya bambanta ya ce hoto mai inuwa shine haramun wanda ba shi da inuwa bai haramta ba wannan kwata-kwata ya saba ma wannan nasi wannan nasi ne wanda yake tabbatar da kowane hoto haram ne in dai hoton abu mai rai ne in ma za ka kafa hotuna sai dai ka yi hotunan abubuwan da ba su da rai kamar yadda wani ya zo wajen abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa masa cewa shi mai sana'ar hoto ne abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya janyo masa wannan hadisi wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da kashiri da barazana ta azaba da Allah ya tanada ga masu hoto a ranar kiyama shi wannan mutum ya ce masa to aini sana'a ta ce ya ce in har ya kasance sana'ar ka ce kana ce ba za ka canza sana'a ba ya ce to ka yi hoton abin da ba shi da rai misali kamar itace ko duwatsu ko wata ƙorama da abin da ya kama da haka to in har hotunan za a yi a kafa a ɗaki saboda ado to ai ga hotuna nan na filar da sauransu da wasu itace da wani duwatsu kan wani hoton gajimare da sauran abin da ya kama da haka su ya kamata a yi na'am kamar ni eh wai kamar misali ma'aikata ce takan ba mutum ma'aikacin da kudi cewa ya sa kiregi a cikin wayar shi domin wani aiki da za a yi a ƙarƙashin wannan ma'aikata an yi aikin an gama wani abu ya rage shin yana da halaccin ya ci wannan abin da ya rage baya halatta ajiyewa zai yi har a kai lokacin da za a bukata in an bukata har da sai ce ga sauran kiregi wanda za a yi aiki da shi allahumma sai dai in ya kasance kamar ko wani bonus ne wanda in an bar shi zai iya tafiya lokaci ya kure to a irin wannan domin kar a yi asarar shi ba laifi yana iya yin aiki da shi amma in dai kudaden ne to wannan dole ya ajiye su don ba halakke shi ba ne an gane ko duk abin da aka baka na ma'aikata amana ne iya aikin da aka baka in kayi abin da ya raga dole zaka dawo abin da ya rage dole zaka dawo da shi sai dai in wato ita ma'aikatar ta halitta maka cewa wannan abin da ya rage ba laifi kana iya amfani da shi to wannan ba matsala amma matukar ba a baka ba bai halitta ka yi amfani da shi saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa yake cewa manista amalnahu ala amali fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah aw kama qala manzo Allah yace duk wanda muka aiwatar da shi akan wani aiki manzo Allah yace ya boye man daidai da allura da abin da yake yafi allura manzo Allah yace kwange ne zai zo da shi a ranar kiyama a ƙarshen hadisin sai manzan Allah ya ce duk abin da aka ba mutum wanda yake haƙƙin shi ya karɓa amma duk abin da yake ba haƙƙinsa ba manzan Allah ya ce ya zo da kaɗan ƙin shi da da yawan shi duk abin da ya rage in dai ba haƙƙinka ba ne komin kaɗan ƙanƙanta shi dole ka dawo da shi aiki aka ɗauke ka aka maka albashi a duk ƙarshen wata ake biyan ka don haka wannan kaya ne aka kawo na aiki a ma'aikata baka da haƙƙi a cikin shi duk abin da ya rage dole za ka dawo da shi kamar ni wai mutum ne yake sallah a cikin dare ya dago daga ruku'u a cikin mutumin shi zai yi alkanut wai kuka ya hana shi in ya kasa yin addu'ar kuka hana shi sai ya duka ya je su yi su jada kuma ya iya ya bari in ya gama kukan ya so ya addu'a ko kuma yana kuka ya addu'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo karshen kitabul mawali wal gas yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sabon wani littafi wato daga cikin littattafan da malam ya yi a cikin ingantaccen wannan littafi nashi قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والقرود وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنيزاد فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما يبني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش ثمانية عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلائها فنسب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواج القوم وأملكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم وبسط فبوسط لذلك ند فبوسط لذلك ندء وجعلوه على النقع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوئيتهم فهتف الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو النجاشي أنه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي, بر... عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام إيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan bismillahir rahmanir rahim kitabu sharika kamar yadda ya gabata al'adar malam da ɗabi'arsa in ya gama wani littafi kafin ya shiga sabon littafin da zai biyo baya yakan buɗa shi da basmala wanda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba game da manufofin malam game da buɗe wannan littafi wato da basmala game da buɗe kowane littafi da basmala manufa ta farko dai koyi ne da littafin Allah alkur'ani saboda duk wata sura idan aka gama kafin a shiga sabuwa sai an zo da basmala kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa a farko ba ma gane cewa an gama wata sura an shiga sabuwa sai da allah ya saukar da bismillah don haka ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura daga cikin surorin alkur'ani illa sura ɗaya ɗaya ita ce suratul tauba haka kuma wato bangare ne na wata aya mai zaman kanta ayan na cikin wato suratun namli an gane ko yake cewa qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to dan haka dan koyi da littafin Allah alkur'ani malam in ya gama wani littafi kafin ya fara sabu sai ya zo da bismillah manufa ta biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaddun da yake rubutawa yana aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta su kubuta game da duk wani kangi da duk wani kunci na duniya da lahira zan Allah yakan buɗe wannan takarda da bismillah manufa ta uku shine neman albarka da sunan Allah domin cimma manufa ke manufa ta hudu shine wato koyi da magabatan kwarai game da wato talibin littafi magabatan kwarai sukan yi bismillah a duk lokacin da za su wallafa littafi don haka dai a takaice ma da yake budawa da bismillah sai ya ce kitabu sharika wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen tarayya domin lafazin a sharika ma'anarsa a larabci shine mukhaladatu shuraka wato shine gaurayi na abokan tarayya ma'ana kai ka kawo ni na kawo mu haɗa abin ya zamanto ɗaya ya zamanto kuma kowa daga cikinmu yana da haƙƙi akan wannan abu don haka duk wanda ya ba da kansa a cikin irin wannan mu'amala ake kiran shi sharik abokin tarayya kenan kamar misali na kawo kuɗi ka kawo kuɗi mu haɗa mu yi kasuwa abinda aka samu na riba mu raba wannan ana kira mu shuraka wannan nau'in mu'amala da muka kulla ita ce ake kiranta sharika wanda kuma asali galibi masu dabobi su suka fi yawaita haka sai ka kawo dabobinka na kawo nawa mu haɗa mu ɗau makiyayi ya ringa kiwonsu ya kai su mashayar su daya wurin kwanan su daya wurin kiwon su daya tamkar dabbobin mutum ɗaya ne wannan shine ake kira da ashirika kenan kamar yanda a yau tsarin ma'aikata akwai ma'aikatar da za ta zamanto wato sharika ce ma'ana su sote ce wanda wannan ya kawo hannun yaransa wannan ya kawo hannun yaransa wannan ya kawo hannun yaransa an hada ana juyawa a duk ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara a yi lissafi a gani aka samu na riba idan aka ga riba ta samu to sai a kasa kowa a bashi gwargwadon hannun jarinsa misali kai ka zuba miliyan goma ni na zuba miliyan biyar wannan ya zuba miliyan biyu to kaga in aka tashi kasa riba bayan da za a yi a daidaita mai miliyan goma da wanda yake mai miliyan biyar bayan da za a yi a daidaita da mai miliyan biyar da wanda ya zuwa miliyan biyu kenan za a kasa a ga kowa menene iya gwargwadon hannun jarinsa a san menene hakkin shi wanda yake na riba to haka in an samu asara asara ita ma za a raba ta ne gwargwadon hannun jarin kowa wanda yake da miliyan goma zai ɗauki asara kashi goma wanda yake da miliyan biyar zai dauki asara kashi biyar wanda yake da miliyan biyu zai dauki asara kashi biyu a shar'ance idan aka ce a sharika kamar yadda malamai suke faɗa suka ce hiya lishkima ufisti hikakin autasarro wato shine haɗuwa game da cancantar abu wato ko kuma yin tasarrufi da shi an gane ko haduwar jama'a game da cancantar abu kaga in ya zamanto abu ne namu wanda aka bamu muna tarayya akan shi to kowa yana da cancanta yana da haƙƙi akan wannan abu kuma yadda kai kake da yancin ka zo ka yi tasarrufi a cikin wannan abu to ni ma ina da yancin da zan zo in yi tasarrufi kamar misali mun haɗa dabobinmu muna kiwo yadda kake da yancin ka zo ka ɗauki ɗaya ko biyu ka je ka sayar ni ma ina da yancin da zan ɗauka yanda za ka iya kama wata dabba ka je ka yanka ni ma ina da yancin da zan kama sai dai in an zo lissafi a ƙarshen shekara to kowa sai a tsaya a yi lissafi nawa ya kama kai a cikin wannan shekara ka kama dabba goma ka sayar da ita ni duka abin da na kama dabba biyar ce na sayar da ita to in an zo lissafi kowa gwargwadon abin da ya ci daga cikin wannan dukiya kenan a cikin lissafi za a hudda shine kenan malamai suke cewa hiya lijtima'u fi istihqaqin aw tasarruf kenan shine haduwar jama'a game da cancantar abu cewa kowa yana da haƙi a cikin sa aw tasarruf ko kuma yin tasarrufi kenan mutum yayi wani abu ko kai kyauta ko kai sadaka ko kuma ka dauka kai wasu bukatunka haka kenan lokacin da aka hada hannun jari ana juyawa a ma'aikata mutum yakan iya zawa ya ɗau wasu kuɗaɗe ya yi wani amfani amma in an zo da safi sai an rubuta a san kowa abin da ya ɗauka kowa abin da ya ɗauka in an zo lokacin da za a raba riba kinan a lokacin da za a yi lissafi a san kowa menene gwargwadon abin da ya ɗauka kinan in ciko za a maka a maka ciko in kuma an biyo ka dole kuma za ka kawo cikon abin da in kuma daga cikin hannun yaranka za a hudda kuma shi ne to shine anan malam yayi babi na musamman shine yace babu sharika kitabu sharika wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce hukuncen tarayya akan dukiya sai yace babu sharikati fi ta'ami wan nahdi wal qurud wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin tarayya game da abinci ka kawo abinci ni na kawo mu hada ya zamanto wato a wannan abinci kenan ya zamanto haƙƙi ne wato tsakankaninmu kenan tsakanin ni da kai kowa yana da haƙƙi a cikinsa kenan kai ka kawo ni na kawo shi ne ce babu sharikati fi baban da ke bayani game da hukuncin wato tarayya game da abinci shin ana iya hada abinci kai ka kawo ni na kawo a kwatsa wannan hadi wato shine da taimaka ma juna ta hanyar wato guziri cewa kowa ya kawo nashi idan aka ce annahad wato shine ayiri matafiya yanda suke bin wani salo na taimaka ma juna idan aka buƙaci cin abinci kowa a cikin guzurin shi kowa sai ya kawo kai ma ka tsakuro wannan ma ya tsakuro wannan ma ya tsakuro sai a haɗa gaba ɗaya kowa ya zo ya sa hannu shine ake kira da annahad kenan taimakawa juna da matafiya suke ta hanyar wato tattara guzurinsu kowa ya fito da guzurinsa daga cikin burgaminsa in ya so a haɗa jama'a su haɗu su ci shi ne ake kira da annahad to shin shi ma ana iya tarayya a nan ko ba a iyawa sannan sai ya ce wal urud wato da abin da ya shafi kadara lafazin urud jam'i ne na arad idan aka ce arad shine wato haja duk wata dukiya koma bayan kuɗi ana kiranta kenan arad duk abin da yake dukiya in dai ba kuɗi ba ne ba domin shi kuɗi zaune yake da gindin kansa kadara ita ma zaune take da gindin kanta idan aka ce al'urud shine kadara an gane ko ko kuma ka ce haja kenan abu duk da cewa in an ce haja kayan kasuwa amma in aka ce al'urud wato shine kadara kenan abinda mutum ya tanada na dukiya shin ana iya tarayya a kansa ko ba a iyawa shine sai ya ce wa kaifa kismatu ma yukalu wa yuzanu mujazafatan aw qabdatan qabda shin raba duk abin da ake auna shi da zakka ko ake auna shi da sikeli na halatta mujazafatan wato a yi shi baga ma'ana tari-tari a yi kashi-kashi kamar misali abu ne wanda a al'adance an san abu ne wanda ake auna shi da zakka wannan kuma shi da sikeli ake auna shi to abin da ake aunawa da zakka ko ake aunawa da sikeli shin yana halatta a zo a raba shi baga a yi kashi-kashi ba tare da an sanya zakka an auna ba tare da an dora sikeli an auna au kabgatan kabgatan ko kuma jimki jimki a sa hannu a jimko a ba wannan a sa a jimko a ba wannan shi ne malam yace shin yana halatta haka shi ne yace wa kaifa qismatu ma yukalu wa yuzanu mujazafatan au kabgatan kabga shi ne yace wato da yanda wato ake raba duk abin da ake auna shi da sikeli wannan da zakka lafazin ma yukalu ai ma yuzanu bil kail abin da ake auna shi da zakka wa yuzanu ko kuma abin da ake auna shi da sikeli sai ya ce mujazafatan au qawgatan qawga wato mujazafatan a matsayin kenan tari domin lafazin mujazafa an ciro shi ne daga juzaf idan aka ce juzaf wato shine baga kenan kenan a yi shi tari-tari kashi-kashi sai ce au kaudatan kaudatan ko kuma jimki-jimki kowa a jimko a miƙa masa shi yana halatta a yi haka shi ne sai malam ya ce limalam yaral musulmi na fin nahadi ba a sana'an ya akula haza ba'aban wa haza ba'aban malam ya ce domin abinda wato su musulmin farko kenan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin wani laifi wato fin nahadi wato game da shine taimaka ma juna ta hanyar hada guziri da kowa zai kawo nashi a hada jama'a su ci shine yace an yi akula haza ba aban wannan ya ci wani bangare wa haza ba aban shi ma wannan ya ci wannan bangare kai ka kawo ni ya shi ya kawo wancan ya kawo duka an hada to kaga a nan kowa wani bangare ne zai ci wannan ya ci bangare kaza wannan ya ci bangare kaza wannan ya ci bangare kaza wannan ba sa ganin laifi game da haka su magabatan kwarai sai ce wa kazalika mujazafatu zahabi wal fidda haka nan wato hukuncin shine wato yin kashi kashi tari tari na abin da ya shafi zinari da azurfa zinari da azurfa idan a gauraye suke suma in an zo kasawa ba laifi akan iya yin tari-tari tare da cewa abu ne sananne zinari da azurfa akan auna su ne da sikeli sikeli wanda yake na makera to in ya kasance zinaran da azurfa a gauraye suke to ba laifi akan iya yin tari-tari kashi-kashi amma iya a lokacin da kowanne ya kadaita to malamai sun yi ijma'i baya halatta sai dai a auna shi ta hanyar abin da aka sani shine wato suke ne amma in a gauraye suke ba laifi akan iya yin tari-tari a raba ma jama'a sai ce wal kirani fit tamri wato da yin gami a wajen cin dabino ma'ana ka ɗau biyu shin yana halatta ko kuma baya halatta yin kiran idan aka ce kiran shine wato gami a hausa kenan abu wanda yake da ɗan uwa shine can yake cewa wa akharina muqarranina fil asfal ko kuma watar mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal shine yace wal qirani fit tamri wato da yin game hukuncin yin game wato a wajen cin da biyu shine malam sai ya zo mana da hadisin jabir ibn abdullah ibn haram al'ansari allah ya kara musu yadda na faɗa cewa wani lokaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ba'asan wato su ne 'yan samani idan aka ce ba'a wato sirriya kenan ita kwa sirriya wato daga soja arba'in ne zuwa ɗari hudu shine ake kira da sirriya daga ɗari hudu abin da ya gaba kuma shine ake kira da rundunar yaki kenan to shine yake cewa ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba a san kibalar sahil wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika 'yan samani kibalar sahil wato wajen gabar teku inda manzon Allah ya aika su su kai hari to wurin yana kusa da gabar teku domin akwai lokacin da ba sai an haɗa rundunar yaƙi in aka haɗa kamar soji hamsin zuwa ɗari zuwa ɗari biyu sun isa su kai farmaki na yaƙi wani yanki to su ne ake kiransu sirriya shine maza Allah yakan tura su wani lokaci a lokacin da ya aika wannan tawaga ta yaƙi fa'ammara alaihim aba ubaida ta binar jarra radiyallahu anhu maza Allah sai ya shugabantar da abu ubaida ibn jarra Allah ya ƙara masa yadda akan wannan tawaga ta yaƙi maza Allah ya maida shi shine matsayin shugaba lafazin fa'ammara an ciro shi ne daga al'imara al'imara shugabanci don haka shugaba ake kiran shi al'amir shine yace fa ammara alaihim aba ubaidata ibn al-jarr aba ubaidata ibn al-jarra za Allah ya shugabantar da Abu Ubaida ibn al-Jarra akan wannan wato ɗan samami da manzon Allah ya aika wa hum salatu mi'at adadin su ko su 300 ne soja 300 ne manzon Allah ya tattara ya aika Jabir ya ce wa ana fihim ya ce ni ina daga cikinsu yana cikinsu su ɗari ukun da manzan Allah ya aika jabir Allah ya kara masa yadda ya ce fakarajina muka fita muka tafi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu hatta idza kunna bi ba'd dari faniyazza yace yayin da muka kasance sharan hanya ana cikin tafiya ana cikin tafiya yace guzurin mu sai ya kare kwata-kwata duk abin da muka tanada na guziri ya ce sai ya kare fa'amara abu ubai da ta radiyallahu anhu bi a zuwa da zalika lijayish fa jumi a zalika kullu abu ubai da allah ikara masa yadda sai ya yi umarni cewa dukkan wannan runduna ta yaki ma'ana kowa ya kawo iya abin da ya rage nashi na guziri kowa ya je ya kawo jama'a suka kawo fajumi a zalika kulluhu aka tattara wannan guzuri gaba daya kowa ya kawo kingin abin da ya rage nan shi fakana mizuwa dai tamri duk abin da aka tattara gaba ɗaya sai ga yi burgami biyu ne kawai na dabiru idan aka ce mizuwa wato shine burgami wanda ake sanya guzuri a cikin shi kenan da a cikin mutum ɗari uku ba waɗanda suka fita wai da aka tattara gaba ɗaya duka birgami biyu aka samu na dabino idan aka ce birgami kamar irin wanda mahaya da wakai da sukan yi shi akan ɗan sa wasu abu wannan hatsin doki a cikin shi wanda in an da aka je aka tsaya akan ɗan bashi shine ake kira mizuwar shine ya ce fakana mizuwa dai tamrin kawai burgami biyu ne aka samu na dabino da aka tattara dukkan abin da ya rage fakana ya kutu na hukulla yaumin kalilan kalilan hatta faniya wato abu bai da allah ya kara masa yadda a matsayin shi na shugaba yana ciyar da su wannan dabino kaɗan kaɗan a kowane yini a matsayin abinci kowa sai a ɗan tsakuro a bashi falam yakun yusibuna illa tamratun tamra ba abin da muke samu kawai sai dabino ɗaya ɗaya dabino ɗaya ɗaya ne ake ba jama'a su ci kowa dabino ɗaya ake ba shi shine yace falam yakun yusibuna illa tamratun tamra ba abinda wato ke samun ma'ana abinda ake ba mu sai dabino ɗaya haka kowa ake ba shi kaga yanda magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu rayuwa wadda take katunci dabino ɗaya fa shine matsayin abinci dabino ɗaya tak ne za a baka wanda kuma a cikin yanayin da suke yanayi ne na ga aikin da suka sa gaba shine isar da wannan addini yanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan cewa sai sun yada wannan musulunci don haka suna da babban haƙƙi a kanmu shine yi musu addu'ar Allah ya gafarta musu kamar yadda Allah ya laƙanta mana addu'ar da za mu ringa musu allazina shi ne yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to shi ne ya ce falam ya kun yusibuna illa tamratun tamra ba abin da muke samu kawai sai dan dabino ɗaya ɗaya shi ne jabir ya ce fakultu wa mayu guni tamra na ce ina dabino ɗaya zai wadaci mutum ina dabino ɗaya zai ma mutum magani yunwa faƙala sai yake cewa laƙado waje na faƙa da hahi na fanyar ya ce kai a lokacin da guzurin ya ƙare gaba ɗaya ya ce ɗan dabinon ɗaya ma mun rasa an gane ko laƙadu waje da na faƙa da haɗin dabinan ɗin shi kan shi mun rashe shi ya ce hina faniyat a lokacin da dabinan burga mai biyun ya ƙare ɗan dabino ɗaya ne da ake bada to ya kai daidai da ɗayan ma babu ƙala sai ya ce manta haina ilal bahar ya ce sai muka isa zuwa wato teku muka isa gabar teku fa iza hutun misulu zari ya ce sai ga maka wani kifi wato yadda ka san kwatancin wani katon dutse lafazin shi shine katon dutse ko kuma ka ce ka babban tudu kenan domin haka ce shi shine tudu wanda yake mai girma ko kuma ka ce dutse babban dutse jam'usa shine zirab kamar yadda yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a salatul istisqa da yake cewa Allahumma ila al-akami wal awdiyati wal dhirab aw kama qala al-dhirab jam'i ne na dharib in aka ce dharib shine wato tsauni kenan manyan duwatsu ko kuma wato babban tudu shi ne yace sai ga maka wani kifi da muka hango ruwa ya koro shi gabar teku an gane ko kifin ya mutu ga shi na a gabar teku ya ce misulu bari ka ce kwatancin wani katon dutse ne ka ce wani katon dutse ne hut shi ne kifin da turawa suke kiran shi dofin ko kuma wasu na ce shi ne balen wanda do a cikin kifi samun kifi mai girman shi akwai wahala ko don kifi ne wanda girman shi Allah kaɗai san girman shi kuma a hashashen bature wani ya taɓa faɗa mana ana samu wanda yake kusan ko nauyin tan nawa ne shi wannan kifi shine kifin da ya haɗe annabi yunus alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa falta kama hulhutu wa huwa muli shi ne irin wannan kifin shi ne suka samu in ma ka ce balen ko kuma ka ce dofen shi dai haka suke kiran shi shi ne ya ce mitsuru bari yadda ka san katon tudu yadda ka san ko ka ce wani katon dutse fa aka lamin huzalikal jaishu samaniya asharata laila wannan runduna gaba ɗayan da ta ringa cin naman kifin sai da aka yi kwana goma sha takwas mutum ɗari uku kullum su ci kuma sai da aka yi kwana goma sha takwas naman kifin ne ake ci mai ƙari ba shi kadai tunda an kai lokacin da an zo ƙarshe daidai da ɗan dabino ɗaya ba wannan naman kifin shine kawai abincinsu sai da aka yi kwana goma sha takwas mutum ɗari uku suke yankan naman kifin suke ci ثم أمر أبو عبيدة biyu da aini min abuladi wato abu ubaida Allah ya kara masa yadda sai ya sanya wato aka zaro kashin haƙarƙari biyu wato daga cikin ƙasusuwan haƙarƙura kashin haƙarƙarin shi kifin yasa aka hudu guda biyu fanusi ba ya sanya aka kafa su aka tseda an gane ku ai shi kashin haƙarƙari a tankwasa yake haka to sai yasa aka zaro masa kashin haƙarƙarin kifin guda biyu sai aka kafa shi kenan ya yi haka aka kafa su biyun gaba ɗaya sun ma'amara bi rahilatin wato sannan sai ya sanya aka janyo raƙumi daga cikin raƙumansu idan aka ce rahila bai keɓanta ba cewa ta matar raƙumi duk raƙumin da ake iya hawa a yi bulaguro shine ake kira da rahila sawa'an mace taguwa ce ko kuma raƙumi ne mai amalani shine sai sa aka janyo wani raƙumi faruhilat wato aka ɗaura masa sirdi an gane ko ya sa wani ya hau raƙumin ثم مرت تحتهما راقم يبت كسان هكذا كري فلم تصيبهما أما بيتبع هكذا كري أشن هكذا كري aka kawa shi haka kina aka kawa shi aka sa ragumi aka dora masa sirdi mutum ya hau yau ta kasan kashin hakarkarin amma bai taba shi ba saboda girman kifin kaga akalla kwa raƙumi daga ƙasa zuwa sama a samu metir kamar nawa a kaɗan ma dai ka ɗauke shi metar biyu zuwa uku aƙalla ya yi kusan uku kahin ka kai tozon shi ya kai metar uku to ina kuma ga wanda ya haushi in an haɗa da wanda ya haushi aƙalla kusan metar hudu za ka samu in ma ka bar shi a uku abin ba kaɗan ba ne ba kenan kamar ka ajiye kashin hakarkari kashin hakarkari haka a tankwasa yake kenan shi ne aka kafa shi ba tsira shi ba ne aka yi haka a kafa shi ne aka yi kenan a yadda yake a lankwashe haka kenan sannan shi rakumin ya wata kasan shi a nan shi abu ubaida allah ikara masa yadda yana son ya gane irin girman wannan kifin saboda haka yi wannan hikima gaya mutum ɗari uku suka yi kwana goma sha takwas suna cin naman wannan kifi kuma da za su tafi kamar yadda yake cin wata riwaya har guziri suka yi da nama wanda daman shi namun ruwa halaka ne in ka sami mushen shi halaka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhillat lana maitatani wa daman sai yake cewa fa ammal maitatan fal jarad wal hut wa amma daman fa tihal wal qabi manzon Allah yace an halitta mana mushe biyu da jina ne guda biyu mushe biyu wanda aka halitta mana manzon Allah yace kifi da fara jini biyu da aka halitta mana sai yace saifa wato da hanta a shahida a nan wato abu ubaida Allah ya kara masa yadda lokacin da ya ga guzurin jama'a ya kare ni aka yi sai kowa ya kawo abin da ya rage na guzurinsa aka tattara da aka tattara aka samu burgami guda biyu sai ya zamanto yana ɗauka yana ba kowa da biyu ɗaya haka ake ci a kuɗi kaga a nan me za mu fa'idanta za mu fahimta shine kenan jawazu sharikati fi halaccin yin tarayya game da abinci kai ka kawo abincinka ni na kawo nawa a hada a ci kamar yadda anan ya hada guzurin jama'a abin da ya rage gaba ɗaya kowa ake ciyar da shi sannan wato malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin salama Allah ya kara masa yadda shine salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda yake cewa khabbat azwadul qawmi yake cewa guzurin jama'a wato yayi karanci wa amlaku wato suka talauci lafazin wa amlaku an ciro shi ne daga al'imlak al'imlak wato shine talauci kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wala taqtulu auladakum min imlak shine anan yace wa amlaku wato suka talauci an gane kuma ana guziri yayi karanci jama'a kenan sun kai karshe fa'atawu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi shawararsa fi na har iblihim game da cewa su soke raƙummansu a dafa a ci saboda yunwa ta fara cin musu fa'adina lahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini an gane ko da suka zo suka nemi izini manzon Allah ya ba su izini kai tsaye falakiyahum umar umar Allah ya kara masa yadda sai ya hadu da waɗannan jama'a fa akhbaruhu sai suka bashi labarin cewa huzurin su yayi karanci kuma sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izinin cewa suna iya soke raƙumar su a dafa a ci wannan fa ana cikin wani bulaguro ne na yaƙi da aka tafiya mai nisa guziri ya ƙare babu abinci suka ga cewa bari su zo su nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da soke rabu suka nemi izinin shi manzan Allah ya ce ba laifi ku je ku soke wannan yana nuna mana cewa wajabcin yin da'a ga shugaba na tafiya lokacin da kuka kuna cikin tafiya kuka naɗa shugaba duk abin da za ku yi to ba maganar mutum ya yi gaban kansa a kan abin da ya shafi wannan tafiya dole sai ka zo ka nemi izinin shugaba kamar yadda a nan suka zo suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin bayan ya ba su izini suka haɗu da Umar Allah ya kara masa yadda suka ba shi labarin cewa ai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shawarce shi game da soke raƙon su ya ba su izinin cewa su je su soke faƙala sai umar ya ce ma baƙa ukun ba da ibliku to kuma menene zai wanzar da ku bayan kun soke raƙon kun cinye kuma me za ku ci a lokacin nan umar allah ya kara masa yadda fa dakala ala nabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ya shiga wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon allah in har ka ba su izinin cewa su soke raƙuman su dafa su ci to ma baqa'uhum ba ala iblihim bayan sun cinye raƙuman kuma me zai wanzar da su menene sababin wanzuwar su menene za su ci a lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya umar allah ya kara masa yadda sai ce ya rasulallahi ina baka shawara ka sa jama'a su tattaro abin da ya rage na guzurinsu ka yi addu'a mai yiwuwa ubangiji ta'ala zai sanya albarka zai karba addu'ar ka yi sanya albarka a ciki kaga a nan kasancewar shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini amma umar allah ya kara masa yadda da ya ba shi shawarar cewa ba haka bai dace a ya rasulallah ga yadda ya kamata mazan allah ya karbi shawarar umar a lokacin nan mazan allah ya ce ma umar na ifin nasi ishela a cikin jama'a ce da su ya atuna bai fadule a zuwa da kowa ya zo da sauran guzarin shi kowa ya kawo abin da ya rage a lokacin nan fabusi zalika nido wato sai aka shimfiɗa wato wani mashimfiɗi wata malafa kenan in aka ce nido an gane ko wato shine kenan malafa da ake yi ta fata ma'ana kenan shimfiɗa kamar tabarma ta fata da ake yi shemammiyar fata ake shemewa wanda ita wannan fata ita ce matsayin kamar sufurakinsu ma'ana wadda ake shimfiɗawa a kawo abinci a zuba a kanta shi ne ake kira da niɗe shi ne ya ce fabusi da lizalika niɗe'un wato sai aka shimfiɗa irin wannan malafa ta fata waje aluhu alan niƙa kowa ya ringa kawo abin da ya rage na guzurin shi aka ringa zazzagewa akan wannan shimfiɗa faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan kowa ya kawo ya zazzage akan wannan shimfiɗa mazan Allah sai ya tashi ya tsaya fada'a ya roƙi ubangijinsa wa barraka alaihi ya roƙi cewa Allah ya sanya albarka wato akan wannan guzuri Allah ya sanya albarka a cikinsa lafazin wa barraka alaihi ai wa da'a bil baraka ya roƙi ubangiji cewa ya sanya albarka don haka maganar nasa albarka ma bai mata so ba sai dai ka roki Allah ya sanya albarka domin albarka a hannun Allah take shi yake sanya albarka kamar yadda shi ya faɗa wa barakana alaihi wa ala isaha mun yi albarka ga annabi wato yaqub alaihi salam kuma mun yi albarka wato mun yi albarka ga annabi ibrahim mun yi albarka ga ɗansa shine ishaq kamar yadda kuma yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir dan haka ubangiji ta'ala shine mubarak ma'ana mai sanya albarka ga abu dan haka kai a matsayinka na bawa sai dai ka roki Allah ya sanya albarka domin shi kadai yake sanya albarka ga abu shine anan yace fada'a manzon Allah yayi addu'a wa barraka alaihi ya roki cewa Allah ya sanya albarka a cikin sa bayan manzon Allah ya gama addu'ar kuma da ahum bi auiyatihi manzon Allah sai yace kowa ya zo da burgamin sa kowa ya zo da burgamin sa runduna ce fa ta yaki guda jama'a suka zo fa hata sannasu suka ringa kwasa suka ringa kwasa suna cika birgami hatta fara sai da kowa ya cika birgamin shi gaba ɗayansu sun makalar rasulu kuma wani abu ya rage bayan kowa ya cika birgaminsa sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashadu an la ilaha illallah ina tabbatarwa lalle babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face allan da ya halicci halittu sai ce wa anni rasulullah ina tabbatarwa lalle ni jakada ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan wata mu'jiza ce Allah ya gudanar da ita a hannun manzon shi sallallahu alaihi wasallam guziri ne dan kadan na kowa ya kare aka tattara yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka take yanki Allah ya karba addu'arsa gaba ɗayan jama'ar rundunar yakin kowa sai da ya zo ya cika burgamansa kuma wani abu ya rage to a nan abinda muke so mu gane kaga jama'ar gaba ɗaya ai masu tarayya ne akan wannan abu kuma aka zo abu ne wanda ana iya auna shi da zakka amma sai ga ya kowa ya zo ya ringa kwasa kowa ya ringa kwasa kowa ya ringa kwasa kowa sai da ya cika burgaminsa wanda duk jama'ar gaba ɗaya kowa yana da haƙƙi a cikin shi saboda abu ne na tarayya na jama'a to amma da aka zo rabo ya aka sai aka ce kowa ya ci maza Allah ya ce kowa ya kwasa don haka wannan yana nuna halaccin kenan wato yin tarayya akan abinci kuma kowa zai ɗauka bakin gwargwadon iya wato halinsa kowa gwargwadon kenan iya abin da yake burgamunsa ne kowa ya ɗauka sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-asra yake cewa mun kasance muna sallatar sallah ta la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gama sallah fa nana haru jazura yace mu soke raƙumi a fede fatu kusanmu ashirar kisa wato a kasa shi kashi goma an gane ko a kasa raƙumin kashi goma kowa ya daura bansa ya ce fana a kulu lahaman nabija abla an taguruba shams ya ce mu ci nama da hehe naman yadu na ma'ana ya dahu ya ce kabla an taguruba shams kafin rana ta fada bayan sallah ta la'asar za a soke raƙumin idan aka soke shi aka fede kuma aka kasa nama a je a dafa naman kuma ya dafa a ci naman kuma kafin a yi sallah ta magarba ba mamaki wannan a irin lokaci wanda yake na rani me yasa saboda yini yana da tsawo tsakanin la'asar da magarba kakan samu kusan awa uku a lokacin rani kamar a yanayin mu anan in an yi la'asar karfe hudu akwai lokacin da magarba tana kai wajen karfe bakwai kenan awa nawa aka samu an samu awa uku amma irin wannan lokaci na ɗari tsakanin magarba da isha awa nawa ce duka awa biyu ce awa biyu ma za a ce tun da shida da 'yan mintuna ne sallah ta magarba to duk da cewa kasancewar shi heɗe rakumi ga wanda yake aikinsu ne ba wani abu ne mai ɗaukar lokaci mun taba tambayar wani dan uwa ya ce minti talatin ya ce wani lokaci yana iya wani a minti talatin ana iya fiye shi to kaga ku a minti hamsin eh to na dai manta dai to amma idan ka ɗauka ma misali in a minti hamsin ma aka yi shi awa guda tana iya dafa shi saboda shi na rakumi ya bambanta da sauran nama ba nama ba ne wanda yake da tauri kamar sauran wani nama haka yana iya dafuwa a irin wannan lokaci amma a irin lokacin rani ne kenan ka ɗauka ma misali ya yi awa ɗaya da rabi shi ne a nan yake cewa kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallama la'asra wato mun kasance muna sallatar sallah ta la'asar tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam fanana haru ya zuwa ya ce mu soke raƙumi a fiɗe fatu kusa mu ashirar kisa wato a raba shi a kasa shi kashi goma ya ce fana a kulu lahaman nabijan mu ci nama da fifi ƙaula an tabi ruwa shamsu kuma kafin rana ta fada a shahida anan ciyayi fatu kusa mu ashirar kisa wato a kasa shi kashi goma kaga nama abinci ne kenan akan iya tarayya a kasa kowa kenan wato a bashi kenan shine watan da ake cewa ku haɗa kuɗi ku sayi dabba in ya so sai a kasa naman kowa a yi kashi-kashi kowa ya zo ya ɗauka sannan malam sai ya zo da hadisi na kuɗa a baban hadisin muhammad ibn al'ada daga hamad ibn usama daga burait shi kuma daga abi burda daga mahaifinsa abu musa ash'ari allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ash'ariyina wato su kabilar wato abu musa an gane ko su ne kenan al'ash'ariya amma ba waccan firka wadda ake kiranta al'ash'ariya wannan al'ash'ariya wato su mabiyan abu hassan al'ash'ari wanda da ba wannan mutazili ne yana cikin aƙidar mutazila sannan daga baya ya wari tashi ya koma wato ya fitar da aƙidar shi tashi ta daban sai ake danganta mabiyan shi zuwa gare shi ake cewa ash'ariya aƙida ash'ariya abul hasan al-ash'ari wanda kuma a ƙarshe ya dawo kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a yayi bara'a da wannan aƙida tashi wannan ash'ariya don haka ya wallafa littafi na musamman mun gane ko a karshe ya bar wannan aƙida ta ashariya yadda kuma har yau wasu akan ta suke shi ma wanda ya kirkira ta ya barta ya dawo kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a to asali al-ash'ariyya kabila ce kabila ce ta sa'abu musa al-ash'ari shine abdullahi ibn qais to waɗannan kabila wanda ake kiransu ash'ariyun shine manzon Allah yake cewa innal ash'ariyina wato su ash'ariya wannan kabila manzon Allah yace idza armaru wato idan suka shiga yanayi na kunci ma'ana guzurin su ya kare abu yayi karanci an gane ko shine yace idza armaru wato idan guzurin su yayi karanci ya zamanto an shiga cikin yanayi wanda yake na kunci ni suke yi manzan Allah ya ci wadda za a armalu fil gazuri ma'ana idan guzurinsu ya yi karanci ya kare a cikin hali na yaki au kalla ba'amu iyalihim bil madina ko kuma in suna zaune a nan birnin madina abincin iyalinsu ya yi karanci ya zamanto kowa kenan rumbun tsumin shi ya kai karshe jama'u ma kana inda kun fi saubin wahidin sai su tattara abin da ke wajensu a cikin zane guda sai a shimfiɗa wata shimfiɗa ƙatuwar tabarma sai a ce kowa ya je abin da ya rage nashi na abinci ya kawo kowa ya je gidan shi ya kwankwalo abin da ya rage a kawo a haɗa sun makta samu hubai na kumfi ina in wahidin bisauriya sannan kuma sai a raba a cikin makayi dai kuma daidai da daidai kai ka kawo na ka ni na kawo shi ya kawo kenan gaba ɗaya su kabila in ana cikin yaƙi guziri ya yi karanci to tattarawa suke sai a tattara kuma sai a raba daidai in ma a gida ana zaune abincinsu ya yi karanci sai a sa kowa ya kawo abin da ya rage idan kowa ya kawo abin da ya rage nashi sannan sai a tattara kuma sai a raba daidai wa daidai kowa a bashi manzan Allah ya ce fa ni wa ana minku manzan Allah ya ce su suna tare da ni kuma ni ma ina tare da su ɗabi'a ce suke da ita ɗabi'a wadda take ta'azo a gani wadda Allah ya jinjina ma mutanen Madina shine wato al'isa wato mutum ya fifita san ɗan uwan shi akan san kanshi inda ubangiji ta'ala yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa don haka manzo Allah anan yace su suna tare da ni ni ina tare da su to don haka kuma wannan sababi ne wanda yake janyo albarka a cikin abu domin ga Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ya mana umarni na cewa mu haɗu idan za mu ci abinci yake cewa haɗuwa tana janyo albarka a cikin abinci ma'ana duk lokacin da jama'a za su haɗu to Allah yakan sanya albarka irin wannan sunna ta ƙaura daga cikin birni amma har yau a ƙauye akwai ta duk wata unguwa a ƙauye za ka ga magidanta kowa ya fito da kwanaki a hada a ci kuma duk wani wanda yake bako da duk wani wanda yake bayya mafaka a nan shi ma sai ya ci ya bari domin Allah yakan sanya albarka a wajen haduwar jama'a musamman akan abinci to su haka suke sai su hada in ya so a raba daidai da in ma ana zaune a gida ne abincin ya yi karanci na iyalinsu sai a ce kowa ya kawo abin da ya rage nashi idan aka tattara kuma sai a raba tsakiya kaga takan iya yiwa wannan a gidan shi a samu bahu guda abin da ya rage wannan kuma bai wuce tiya guda ba wannan shi a samu rabin bahu wannan a samu kamar misali kusa da bahu guda kaga idan aka tattara aka raba kuma kowa ya samu kuma Allah zai sanya albarka a ciki to shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yabon su yake cewa fa hum minni wa ana minhum ya ce su suna tare da ni manzan Allah ya ce nima ina tare da su kare shi ba abinci ai abu ne wanda ake aunawa da sikeli kuma abu ne wanda ake aunawa wani lokaci da zakka to a nan idan suka zo aka tattara kuma rabawa ake tsakiya kowa a zuba masa a cikin kenan wato wata kwarya kenan daidai wa daidai haka ake tattarawa kowa a raba don haka dai wannan yana nuna mana halaccin wato yin tarayya game da abinci da wato shine guziri da matafiya suke hadawa domin taimaka ma junansu shine ake kira da annahad sai ce wal urud wato da kadara an gane ko kadara duk wani abu na dukiya shi ma akan iya yin tarayya a kansa shine kuma ya kai ce wa kaifa qismatu ma yukalu wa yuzamu mujazafatan aw qawdatan qawda wato da yanda wato ake raba abin da ake aunawa da zakka da abin da ake aunawa da sikeli mujazafatan kenan tari tari shine ko ka ce baga baga au qabbatan qabda ko kuma jinki jinki duka waɗannan wato na halatta باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa abin da ya kasance na mutum biyu ko kuma na mutane waɗanda suke masu gauraye dukiyarsu gu ɗaya to fa inna kuma ya taraja'a ni baina kuma bisawiyyati fi sadaqa game da abin da ya shafi zakka sukan dawo tsakankanin su bisawiyya ta hanyar wato daidaita juna kenan ya zamanto kowa a san menene iya abin da ya mallaka idan an zo kenan fitar da zakka a cikin irin waɗannan dabbobi da aka zo aka gauraya kai misali kana da tinkiya kamar dubu biyu ne kuma duka tumakai na ba su wuce ba ɗari biyar amma mun haɗa su to idan aka zo lissafin zakka zakkar dabba nawa za a fidda kenan kaga dabba ashirin da biyar ce domin a kowace ɗari za a fitar da tinkiya guda misali to idan shi malamin zakka ya karbi tinkiya ashirin da biyar a cikin tinkiya dubu biyu da ɗari biyar kaga wanda yake da tinkiya dubu biyu kenan nashi nawa aka ɗauka kenan goma wannan ashirin aka dauka shi wanda yake da tunkiya dari biyar biyar ne na shi aka alƙalba to haka misali lokacin da aka zo aka gauraya kai ka kawo ni na kawo aka hada ana kiwo to in an zo raba riba hallo za a dawo kowa bakin gwargwadon bukatun da ya yi kenan in an zo raba riba sai a yi lissafi kai nawa ka kashi shi ma nawa ya kashi kamar misali mun haɗa kuɗaɗe muna kasuwanci ni na kawo miliyan guda kai ka kawo miliyan guda mun haɗa miliyan biyu muna kasuwanci to kafin shekara ta cika a zo a yi lissafi kai ka karfi wasu kuɗaɗe ka kashe ka kashe jika da biyu a cikin wannan kuɗaɗe na ni na karfi jika hamsin to idan aka zo rabar riba to a cikin wannan riba da za a raba sai an ware jika da biyun da karanta jika hamsin kin da na ɗauka ita ma sai an ware kenan in ya so abin da ya rage shi ne za a raba shi ne anan ya ce ma kana min kalifai ya ce duk abin da ya kasance na mutane biyu abokai waɗanda suke masu gauraya wato dukiyarsu fa inna kuma ya taraja ani baina kuma bi sawiyyati fi sadaka a wajen zakka sukan dawo tsakankaninsu ta hanyar daidaita juna kenan kowa bakin gwargwadon hannun jarinsu kenan bakin gwargwadon abin da za a dauka daga gonin shi a wajen zakka kenan bakin iya yawan dabobin ka kenan bakin abin da za a dauka daga ciki shine anan malam sai ya zo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ba wato dan shi an gane ko yake ba wato Sumama ibnu Abdullahi ibnu Anas wato yake faɗa cewa lalle kakan shi wato anas dan malik allah ya kara masa yadda shi ya ba shi labari cewa lalle abubakar allah yadda da shi kataba lahu faridatar sadaka allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ya rubuta masa farilla ta zakka ma'ana bakin gwalgwadon abin da yake na zakka abin da ake karba yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta abubakar ya rubuta ma anas dan malik ya ce ga yadda za a yi kuma abin nan da abubakar ya rubuta masa ya ce haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato ya hukunta game da al'amarin zakka qala sai ya ce wa ma kana min khaliqain duk abin da ya kasance na abokai biyu waɗanda suka gauraye dabobin su suke kiwo fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya sukan dawo tsakankaninsu ta hanyar daidaita juna kenan a lokacin da shi mai karɓar zakka ya zo lissafa dabobin domin a fitar da zakka to in ya lissafa an hudda to sai a su dawo su zauna kayan dabba nawa gare ka ni nawa gare kenan shine muka yi misali kai kana da tunkiya dubu biyu shi yana da ɗari biyar malamin zakka ya zo ya lissafe dabobin gaba ɗaya kenan ya karɓi tunkiya ashirin da biyar to in aka dawo sai a yi lissafi kenan a naka ashirin aka ɗauka ni kuma a nawa biyar aka ɗauka kenan ba maganar cewa sai an ware dabobin wannan sannan a ware na wannan sannan a lissafa akwai wahala gaba ɗayan su kawai za a lissafa waɗannan kamar na mutum ɗaya suke me yasa saboda su suka gauraya wannan yana nuna mana kenan halaccin yin sharrika game da dabbobi kenan mutum kana iya kawo naka ni in kawo nawa mu haɗa su mu ba makiyayi ya ci gaba da kewarsu babu kismatil ganam قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق أنا أنا أباية بن رك أنا أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده هو رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم في أخريات القوم ف فعجلوا وذهبوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فغلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرا فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فأظن وأما الظفر فمدى الحبشة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin kasa kankanan dabobi kankanan dabobi idan za a kasa su to za a kasa su ne ta hanyar lissafi kawai a lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar a ware ke wannan shi ma a kora a ware wani adadi a kora masa in za a kasa dabobi ta hanyar haka ake kasa su a gane ko amma ba maganar ma'ana a ware a zaɓe wasu manya da wasu waɗanda suke wani a'a kawai kasa za a yi a kura in aka lissafa adadi a ba wannan a lissafa adadi a ba wannan a lissafa adadi a ba wannan kamar yadda anan malin ya zo da hadisin rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wurin da ake kiran shi da suna zulhulaifa hulaifa nau'i ne na itaciya tsiro ne an gane ko da wanda wannan nau'in tsiron yake fitowa shine ake kiran shi da zulhulaifa akwai zulhulaifa wadda take shahararra kusa da madina amma ba ita wace ba ake yi wanda miƙati ne na mutanen madina zulhulaifa an gane ku asalin ita hulaifa kenan tsiro ne na icci to da wanda ke akwai wannan tsoro shine ake kiran shi zulhulaifa shi ma wannan wuri da aka ambace shi zulhulaifa saboda akwai wannan tsoro amma asalin wurin sunan shi abiyaru ali shine yace fa asaban nas fa asaban nas ju'un wato yunwa sai ta samu jama'a wannan yana nuna maka ba zulhulaifa ta madina ba saboda ita zulhulaifa ta madina a wancan lokacin ma tsakaninta da madina duka tafiya ce wadda take bata kai wannan a yau gaba ɗaya wannan kilo goma sha biyu ne tsakanin cikin madina da zuwa mika ce zulhulaifa kilo goma sha biyu ne kaga in wannan zulhulaifa ce kusa da gari ne ake babu nisa da gari barantana a yi maganar yunwa to a wani dawa ne suke wanda ake kiran shi zulhulaifa shine ya ce fa asaban nasu ju wato yunwa ta samu jama'a fa'asabu iblan wa ganaman wato sai suka riwato raƙumma wato da kankanan dabobi an gane ko na wasu makiya aka kai ɗauki aka samu ganima ta yaƙi ga raƙumma ga kankanan dabobi hada sai ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi ukura ya tilkau maza Allah ko yana can karshen jama'a dama al'adar shi da ɗabi'ar shi idan ana bulaguro ana tafiya da jama'a manzan Allah baya shiga gaba shine karshe a kullum saboda wanda ya kasa a taimaka masa a yi gaba da shi maimakon in a ce ya shiga gaba kaga duk jama'a bin shi za a yi wanda ya kasa a can baya to wane ne zai kama masa amma sai ya zamanto shine a karshen jama'a duk wanda ya kasa to za a taimaka masa kenan a tafi da shi fa'ajjalu da aka samu wannan ganima kawai jama'a sai suka gaggauta wa zabahu suka yanka dabobin wa nasabul kudura wato aka girka tukwane lafazin kudur jam'i ne na kidir tukunya kenan kamar yadda ya ce wa kudurin rasiyati shi ne ya ce wa nasabul kudura wato aka girka tukwane fa amara nabiyu sallallahu alaihi wasallama bil kuduri fa uku fi'at manzon Allah da ya zo ya ga abin da suka yi manzon Allah sai ya sanya tukwanen gaba ɗaya aka kife su akan ƙasa saboda sun yi abin da ya saba idan ana tafiya da shugaban tafiya to tafiya tsari gare ta bayya halatta wani ya yi gaban kanshi ya aikata wani abu dole sai da izinin shugaba kaga anan mi ya dace su yi jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tambaye shi su ce mi ya kamata a yi amma sai suka yi gaban kansa suka yi gaggawa aka yanka dabobi aka girka tukwane aka dora nama yana da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso ya ga halin da suke manzon Allah sai ya sanya ya ce a kife wannan tukwana akan ƙasa domin yi musu hukuma akan abin da suka yi ba daidai ba aka kife su akan ƙasa kun makasama sannan manzon Allah sai ya kasa wannan garki na dabobin fa'adala ashiratan min al-ganami bi ba'ir wato kankanan dabobi guda goma manzon Allah yakan daidaita su da rakumi daya in an baka rakumi ɗaya to ni in kankanan dabobi ne tumakai ko awakai goma za a ba tunkiya goma a madadin rakumi ɗaya take ko kuma awaki goma a madadin rakumi ɗaya suke haka manzon Allah ya kasa fanadda min haba iyo sai wani rakumi ya kuce ya kaɗi gabansa ya shiga daji da gudu faɗala buhu suka bi bayansa fa a ayahun ya gaji yadda su suka kasa kama shi wa kana fil qaumi khailun yasira akwai dawakai ɗan kaɗan wato a cikin jama'ar fa ahawa rajulun minhum bi sahmi wato wani mutum daga cikinsu kawai sai ya ɗauko kibiya ya dana wannan kibiya sai ya daka ma ya halba ma raƙumin fa habasahullah ubangiji ta'ala sai ya tsira raƙumin da kibiya ta kafa a jikinsa sai ya fadi ita kibiya sababi ce ba ta yi sabata tsira shi Allah ne ya tsira shi shi don haka ya ce fa habasahullah ubangiji ta'ala sai ya tsira raƙumin da kibiyar ta kafin masa ثم قال manzon Allah sai ya ce inna li hadhihi al-baha'imi awabi da ka awabidil wahsh kusan da cewa lalle waɗannan dabobi da kuke da a cikin su akwai masu furuta su zabtu su shiga daji ka awabidil wahsh kamar yanda namun daji suke zabtuwa su kaɗu gabas lafazin awabid an ciro shi ne daga al'ubud al'ubud shine ma'ana dabba ta zabtu ta kaɗu gabanta kawai ta yi ta yi kamar irin namun daji don haka ne wannan ɗabi'a ake kiranta abida kenan ma'ana dabba wadda take mai zautuwa ta kaɗi gabanta ta shiga jeji maza Allah ya ce to a cikin waɗannan dabbobi akwai masu irin wannan ɗabi'a da wannan al'ada sai ce fama galaba kun minha duk wadda ta rinjaye ku ta hikarhin ku kuka bi ta kuka kasa kamawa maza Allah ya ce fasna ubihi hakaza ku aikata irin yadda kuka yi a yanzu ku ja kibiya ku daka mata in za ku daka amma in za ku halba kibiyar ku yi bismillah ko a mace kuka iske ta kuma ya halatta ku ci gane ko wannan bismillah da kai lokacin da zaka halba kibiyar kenan shine yankan ta in ba ka iske ta da rai to kuma sai ka yanka qala jaddi wato a baya ibnu rifa'a ke cewa kakana shine rafi'u ibnu khadij sai yake faɗa yake cewa inna narju aw nakaful aduwa gadan yace ya rasulullahi yace muna tsoron wato haduwar mu da abokan gaba a gobe da yiwa za mu haɗu da abokan gaba a gobe walai satma ana mudan yace mu ko ba mu da bukake ba mu da wasu bukake waɗanda za mu yanka dabbobi muna cin abinci da kokar da za mu yanka dabba babu su ka gare sun samu ganima ga raƙuma sannan kuma ga kankanan dabobi tumakai da awakai amma babu wukar yanka yaya za mu a fanar bahu bil kasar ya ce ya rasulallah yanzu za mu iya yanka dabba wato da kartajiya idan aka ce kasar wato shine bawon rake kenan ko kuma na dawa ma'ana wannan bawon na rake in an tane saboda kaifi gare shi yakan yanka abu shi ne ce ya rasulallah mukan iya wato yanka dabba bil kasabi shine da bawon rake ko kuma ka ce bawon kara shine kartajiya a hausa kenan kala sai manzo Allah ya ce masa ma an harab dama ya ce duk abin da ya kwararar da jini wa zuki rasulullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan yankan manzan Allah ya ce fa kuluhu ci don haka yanka ko da kwalba ko da reza ko da langa-langa ko da menene ko da dutse za ka iya yanka an gane ko ba maganar cewa wuka ma wai sai mai kan ice wadda ita ake yanka dabbar layya in ba mai kan ice ba ce ba a yi to ana manzan Allah ce yi duk abin da ya kwararar da shi aka ambaci sunan Allah manzan Allah ya ce fa kulu hukunci ko da kwalba kana iya yanka sai ya ce amma laisa sinna wa zufura manzan Allah ya ce banda haƙuri wa zufura wato da barci manzan Allah ya ce su ba a yanka da su don akwai waɗanda suke sa haƙori kawai su cire wuyan da za Allah ya ce dai sassin na wasu fura ya ce ban da haƙori ban da farci sai ya ce wasa wa haddisu kun an zari za Allah ya ce sannu zan ba ku labari game da waɗannan abubuwa biyu da na hane ku cewa kar ku yanka da su sai ya ce amma sinnu fa azumi a san dai da cewa shi haƙori manzan Allah ya ce kashi ne kashi ku baya halatta a yanka da shi don haka wukar kashi baya halatta a yanka da ita kashi ba a yanka da shi haramun ne sai ce wa amma zufur sani shi farce manzan Allah ya ce famu da habasha wuka ce ta arna mutanen habasha a lokacin nan mutanen habasha arna ne su kuma duk abin da yake banta da arna baya halatta musulmi ya yi koyi da su manzan Allah ya ce wukar su ce su da farce suke yanka dabba kawai farce mutum yake sa sai ya cire makogwara don haka dai a takaice a shahida a nan shine ya ce kun makasama fa'adala ashiratan minar ganin bibayir manzan Allah ya kasa waɗannan garke na dabobi da aka samu na ganima manzan Allah yake daidaita karamar dabba goma da rakumi kina wannan shine malam ya babu babu kismatil ganam babin da ke bayani game da yadda ake kasa dabbobi kenan kawai lissafawa za a yi a lissafo a ba wannan a lissafo a ba wannan nan insha Allah ku za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك